إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين فشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 18 ga wata na rabiul awal hijira shekara 442 wanda ya dace da hudu ga watan 11 shekara 2020 a darasi da ya gabata mun yana ga darasinmu na 57 ne kare ko mun zo ƙarshen bayanin cewa abdullahi bin umar baya karatu akan sallah ta binne gawa mana ka sallar gawa bai yin karbe karatu a cikin da sama wani shine kenan madogara ta malikiya na rishin yin karatu a cikin sallar gawa ma ya gabata mun yi bayani na wanda imam bukhari ya karuwa da cikin saikin shi wanda mai buloga muram ya karuwa ya kawo kadisan da inda dai suka zo na hanyoyin cewa tabbatar da cewa iya daga cikin sunna karanta ƙur'ani ko fatiha har da sura a wata ruwaya a cikin sallar gawa haka albani rahimahullah cikin littafi a kamar jana'iz ya kawo cikin Abin da yake sallar gawa ya kawo karatu na fatiha ko sura a cikin sallar gawa kinan dai ya tabbata a sunna yin hakan kuma ruwa cikin sayyid bukhari abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yayi sallah ta gawa din da asali sallar gawa ana karatun ta ne a asirce amma ranan sai yayi a bayyane sai ce bayan an ƙare wani mai tambaya ya haka sai ce na ya haka ne don kusan da cewa wannan karatun na fatiya sunna ne a cikin sallar gawa wanda shi ke tabbatar da cewa kuma sahabi idan ce kaza sunna ne kenan zuwa ne a da musamman marfu yake kamata manzon Allah ne kenan ya tabbatar da yin haka a da zai mun karanta da wanda kan zai su na baya hujjojin yin hakan kenan a takaice dama tun rufa zama bayani kullum sanin muhimmancin sanin hadisi marfu'i da makufi irin wannan abin da in ya zo zai yi sahabi shi da hadisi makufi abinda sahabi ya hudi ya aikata abinda da yake da alaka da sahabi aka dangara masa sahabi yakan yi wani sahabi wani abu sa'ala bai santa ba sam sam ko ya sani ma ya manci ya ka ce ma misali ibn umar na misali ya ce ba yi to abdullahi bin abbas ya ce ana kuma ce manzala ne a sunna ce aka karantar da su ka kenan ba magana ka kan ka kawo magana ta ibn umar bayan shi wannan da ya ce maka sai maka sunna ce ko ya ce manzala ya ce kaza kuma ce aka samu sahabi yayi ma gardama kan abin da ya tabbata a sunna ganin rashin samun shiga abun misali na irin cikin aikin haji wanda irin su umar su usman suna hana ma sam ba an yi ba kuma bayan cewa sauran sahabbai sun kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da yin haka kuma ya sa sahabbai akan yin haka yin tamattu'i cikin aikin haji duk wani abu ne dalilai da dama irin kan taimawa da Umar ya hana ya ce ba a yin taimawa da janaba kan da tawilin su irin tawilin Aisha da irin Usman da yake cika sallah Amina Hussein inkari in Ibn Mas'ud kan ce me yasa zaka cika sallah Amina ya kada da nan shi ibn Mas'ud ce a kuran abin da yake min sallah anan da nan sallallahu alaihi wasallam mun yi da abubakar mun yi da umar mun saka zaka cika kuma kada ne shi sun so ce la la a takaice ne duk da gudun sabani ne an tada sallah ibn mas'ud ya bi usman an yi wannan sallah wanda iyakan talaka wuri da yawa sahabbai suka yi abu ko da ba ra'ayin sa bane gudun sabani ibn mas'ud ya bi usman sallah an kare sallah suka ce aka yi ka aibanta abin da yake yi kuma ka bi an yi sallah da kai sai ba amsa cewa alkhilafu sharr alkhilafu sharr sabani sharri ne gudun samu sabani tsakanin su kuma sabko shiga shi sa ce take nan da ya bi shi amma ba dan ba ya amince da fiqhin ko bayanin Usman bin Affan sai ka taraka shibira ta kasar ya yi sanda akan raka hudu ta da ba ta kace dai wannan abu ne sananne kenan kaga na ibnu umar ne bai amma ibnu abbas yayi kuma ya ce sunnati haka na sallar gawa an zo mutum an ce kamar da abin ki tsarin gaban da albani kawo cikin akam da nas cewa na farko bayan kabbara ta farko za ka yi fatiha har da sura ta bata amma fatiha kai dai ta yi bayan kabbara ta biyu za ka salati na ibrahimiya kai gawa na salati don kai salati kuma kabbara ta uku ne da ta hudu ake addu'a wannan shine bayani da ya gabata cewa addu'a wadda take gama yaro da babba da mace namiji mai sauki kuma اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا كبيرنا اللهم من احييته منا فاحيه على السلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده wannan shine dai wannan adda ta kunshi namiji ko mace yaro ko babba in kai alkabara ta uku haka ta hudu kana kana mai mata ta bada yi sai wani ya tambaya bai ji ba mun yi magana ta addu'a ta shahidu to ya nan shi ya magana mun yi magana ne kuma akan abubuwa da na ibada na wajibi na abin da ya shahi mutum ya mutu shi kuma ta a ka tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na maganar ina ga ta alama ga sulli abin salama sakinan nan in ba amma ba gutar ba ne ba zaka ba wani addu'a misali Allah ne cikawa ذكرت علامة قشور مثال مثال زيد عمر ليه علامة قشور زيد رفع درجته في المهديين وخلفه في عقيدة في الغابرين وقت لنا ونحو رب العالمين وانا نا كما كأدى وفتح له في كبره والنور له فيه دون دا كم سنة تنقرم علامة مثال علامة قشور مثال علامة قشور زيد ورفع درجته في المهديين وخلفه في عقيدة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبري ونور له فيه abin za ka kanta gina kuma ido in ya bude shi ne aka shahi aka shahi idan a mai da ido ne da annabi ya ce dan mutum ya mutu ido yana bin rai ya mai do ya mai da idan sai ari ba wani ba na kwan ruwan musamman wani ruwan shahi ido wani daban ba hai da kun haka sai a mai da shahi ba wani ya sa ruwa ba na shahi wannan shine kenan a darasin mu ne zai mu sabon karatun za mu kendarci yau na 58 insha Allah za mu yi darasi na 58 cikin motsa ta imam malik rahimahullah الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفراء وبعد العصر إلى الإسفراء زمن بياني أكن سلر سلر غاوة وسلر أكن غاوة باين سلر الصبح حي زوا رانا تهار جاء kenan bakinta ne kayanta ne jan kenan a yi kokarin a yi sallar ana iya sallar gawa a bayan sallar asuba amma har yi zuwa bakin ta haraja haka wa ba'ada al'asari ila isfara haka nan ana iya sallar gawa bayan sallar la'asar har yi zuwa rana ta haraja jaja tukon haɗe da ke حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن خويتب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع وقال قال وقال طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس abinda yake ruwayar cewa zainab bint abi salama agolar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin musalama ce kina ta zo da take gina annabi sallallahu alaihi wasallam kina ko gida nawa ke ta tashi zainab bint abi salama tuwfiyat Allah mata cikawa wa tariq aminu mutariq mana bin amr al-makki al-umawi ya daga cikin suka samu mulki daga baya samu zama gwamnati aka ce to wannan iya daga cikin dai shugabanni kuma malami ne ya san iya da cikin takas wani malaman da suka ma suka ma shaida wajen aminci ɗaukar magana su duk da cewa iya cikin sarakuna yan kama karya wajen mulkin shi da zai shi ma to a lokacin da zainab allah mata cikawa tariq bin amur na maki shi ne gwamna a madina fauci bi janazitiya ba da talata su bi aka zo da gawar zainab bayan sallar asuba fuzi'at bil baqi aka ajiye ta baqi ma'ana wurin da gaura da mace da makwantan Madina inda an san ba sallah a Madina amma wurin da ake sallar gawa aka kawo aka kawo ta qala shi ne ban labarin yace a wannan zaman da aka kawo ta mutuwar ta tariq yukhadis bi subi tariq tabi'a shi gwamna iya yin asuba da wuri mana bilgalasin ma yughalisu suba yana yin sallar asuba da jijiji kenan tun da bai gari bai waya kwarin ya kare ta qalla bin abi harmala wannan lokaci da aka kawo wannan gawa shi me shi gwamnatin shugaban iya sallar asuba da wuri kenan akwai sauran rana ba tahara baja ashe kare sallar yace a wannan lokaci fa sami abdullahi bin umar ya kuhirja abdullahi bin umar iya cewa iya ga masu gawan iyalan masu iyalan gawan إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس tunda an kare sallah yanzu ku zaɓa ko yanzu kai tsaye tunda an kare sallah a mata sallah tun da wuri kenan an kuma ba a yi ba yanzu dole ku bari sai rana ta hudu ta ɗago da ta ɗago sama ta kuwa mata sallah kenan ku zaɓa ko yanzu da wuri kayan gari ran ta hau jaja ko ku bari har ran ta hudu ta ɗago sama ne ya sauta makasar kenan ana iya yin sallar gawa bayan sallar asuba inda ya rana ba ta fara ja ba shi ne abinda ke so karantar da mu a nan mamalu rahimahullah sai ya ce wa haddasa ne an malik an nafi an abdullahi bin umar qal يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا سليتا لوقتهما abdullahi bin umar ke cewa ana iya sallah akan gawa bayan la'asar da bayan asuba in aka sallaci la'asar shin da asuba a lokacin sun harko kenan ina a lokaci da kare ana iya yin magana ta sallah ko da bayan la'asar ne ko da bayan asuba ne matuka an yi su da wuri kenan sai na da kuma tsirrazin kurwa sai a salatu alal jana'iz fil masjid maganar sallah ta gawa a cikin masallaci ya inganta ko ne ya inganta amma dukkan makufi ne dukkan na harkon da nabi sai inganta ko makufai ne sai a salatu alal jana'iz fil masjid maganar sallah akan gawa kuma a yi sallar a cikin masallaci don magana mai ƙarfi ɗan adam ko da ya mutu ba najasa ba ne bai zama nasarar ya mutu to za mu ga magana akan haka tabbacin haka ya ce haddasa na yahaya an malik عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليه فقالت عائشة ما أثر ما أثر ما نسي الناس ما صلى ما أثر ما نسي ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيداء إلا في المسجد أبن دي وكان عائشة رضي الله عنها ما صلى الله عليه وسلم أنها أمر أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد hina mat ta ce lokacin da sa'ad bin abi waqas Allah mai cikawa ta sa a kawo masa gawar shi a sa cikin masallaci dan ce shine cewa kusan karshen wanda ya mutu cikin wanda aka ba bushara da aljanna sa'ad ne karshen mutus shine karshen mutuwa cikin aka ba bushara da aljanna an ce ya rasu shekara ta 55 na gaba to lokacin da Allah mai cika sa'ad bin Abi Waqqas sai ta ce a kawo musu gawar domin ai ɗakin ta yana da alaka yana gaurin masallaci ko kenan a kawo musu gawar cikin masallaci don su mata sallah daga cikin daga cikin sai wani abin da ta hudi ya ce ta yi wannan umarni shi na ma ta da'uwa da ɗanhu don ta mai addu'a masu mai salaka nan mai addu'a na sallar sallar gawa a addu'a ce fa an kara zalika nasu alaiya sai mutan suka mata inkari ya za a yi a yi sallah kai gawa masallaci su fara maganganu faƙalat aisha ma asara an ma nasir nasu mutane ya kasi gaugawa mantuwa ka ya kasi gaugawa mantuwa ya ce ba ta labarin cewa ai ma salla rasulullah sallallahu ala suhail bin bayda ila fil masjid ai manzo zama bi ma suhail bin bayda a salla ba sai ai a cikin masallaci aka yi salla kai manzo da kashi a masallaci salla ta suhail bin bayda dan ga nan ne ai aka za ku zaku kuna mun kari dan mu mun ce ai a kama mun salla cikin masallaci za ku gari ko da wannan manta zan gaggawa gaggawa mutuwa ka ruwa cikin sai musulmi nafsul kalam ne shi ma Allah ana tara bayani ma cewa shi masar zama alasar bil bayda illa fi jabal masjid ta bayani ma illa fi jabal masjid a cikin masallaci ba maka cewa jili ne ko akwai masallaci a cikin ne masalla kenan babu wani masala tace ya kai mutan suke aibanta abin da sani ba duka manganu kan abin da sani kuna kuna manganu dan san ga manganu suka je kan abin ya za ka ga masallaci to kuma suna buna buni a geyi shi take fada ita kuke aibanta abin da ba ku sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma su haɗa sallah bin baida ba sai a masallaci ka sallah na kenan wannan wai tabbacin abin Aisha ta yi sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan ta kama kai ba da dai muni yawa a akwai wuri da kace da ake yin da ake yin na musalla da ake sallah gawa to amma da wayin ta a masallacin ya tabbata sunna kuma in ta kama ana iya yi eh ba abane ba kuma abin da ce na kaida ko dole an ka kawo masallaci saboda kamar sallah guda biyar ta sallar gawa a masallaci amma in ta kama ana iya yi da manzala ya ma wasu kun ba kowa ba aka wa kina an aka yi ta kama aka yi ba abin aibanta ba sai wannan duk da ka koma magana tarihi wasu na ta suhailin ne ko suhailin ne bin bai za a kin akwai uwa da kanin ya sa suhail wasu na ta da suhailin kin ya musan abadar abin tarihi ne na ko a ce suhailin aka ce suhail shi ne ba mu da abu da suka kuma doka hukumcin yin sallah ta gawa a masallaci amma waye dai kurin annabi zama yayi kurin yayi sallar gawa a masallaci kuma ruwa ce ingantatta a cikin mutsamalin maka imam muslim ya ka nafsa shi kisa shi ma ya kawo da lafazin ya batan amma dai magana ce akwai cikin sai muslim ta annabi yayi sallah ga wayannan daga suhali ko sahal a cikin masallaci wa haddathani an malik عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلى أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد kiran bayan annan bayan Aisha kuma ga wani labarin shi ma cewa Abdullah bin Umar yake bayan labarin cewa an salla Umar kanshi an mai salla a cikin masallaci haka Umar ya ma Abubakar salla a cikin masallaci to me saura abubakar ya yi duka wani kenan a ke wannan sun yi kai umar ya yi ba wani matsala kan abin an wa umar ba matsala kan abin kenan umar ya yi kuma an mushi kuma aisha ta yi kuma tushe a nan sai mazala ya yi ba an kare ba shi kenan kenan ta kama aka yi babu wani ayyuka sai jami'in salati ala jana'is za mu shiga bayani abinda yake ɗaukar wasu mas'aloli da suke da alaƙa da sallar gawa حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما للإمام والنساء مما يد القبلة نم مسألة إذا أكا كاو غاوة أكا أجي غاوة كي دا داما wanne ne ake kawowa a gaba na maza za a kawo kusan liman kuma mata su ce zuwa ƙibla ko mata za a kawo kusan liman maza zuwa ƙibla akwai mas'ala ce wani asam cikin magabata akwai masu saɓani kanta imam malik rahimahullah ya kama ka wannan hujja ya gama ka waɗannan magabata usman bin affan abdullahi bin umar abu hurairah duka wannan suna sallah akan gawawaki a madina suna gama maza da mata kuma suna sanya maza a kusan liman mata zuwa kibla da wannan shine mafi yawan sahabbai akan haka suke irin su mana ibnu abbas bayan wannan da aka jero kuma abinda da yake je magana mafi kari haka suke yi sai a sa namiji misali namijin mace sai a sa namijin kusan liman kusan za mu yi matsalar kusan ai ana cewa a cikin kabari a sa mahi darya mai kima a jikin bangon alkibla wajen binnewa to nan wajen sallah a wanda yanzu a kashi kusan liman zaka ne a kawo namijin kusan liman maimakon a kai ce magana kenan kenan maza ne kusan liman kuma saunan akwai masu ganin wai gawa za a kawo za a jera su dama da hagu ne ka tsaya ku saboda a haka ake jira gaba setus ake gawarki setus ake a gaban liman su ta yi gaba sak ba haka ake layar su ba dama da hagun ba a setus ake a jera su zuwa alƙibla liman kenan ya tsaya a gaba kuma gawarkin sai a fara da maza zuwa kenan mata zuwa abin da ya gaba da haka ya ce kenan suna sanya maza shi ce faja'alunar rijala mimma yalil imama wanda sa mimma da kibla kenan ana sanya maza abin da yake kusa da liman mata zuwa kibla wannan abin da yake wannan kuma hadisi ne ingantacce makofi wa haddathani an malik an nafi anna abdullah bin umar kana idza salla ala al-janaiz yusallimu hatta yusmi'a man yali abdullah bin umar idan yana salla akan gawa yana yin sallama har ya jiyar da wanda yake ji yake bayan shi yanka kuma ce motsa ta imam malik littayi ne na fikiyu a hadisance duk imam malik ya wannan littayi ya kama ga dukkan mas'ala ta addini da abin da yake da shi na hadisai shi zai kawo in marfu'i ne gare shi mokufi gare shi bai hanawa shi iya da makufi a wani wuri marfu'i ya zo bai hanawa yana da makufi wanda ya saba ma wani marfu'i a wani wuri daban shi dai abin da yake da shi ne ta duka mas'ala ya maka mas'ala fiki huce kan hadisi cewa yanzu muna so zan iya maganar kenan in sallama ta sallar gawa ana yi ne a boye ko a bayyana yake ya kama ka ruwaya ta ibn umar yana sallar gawa amma in iya sallama iya jiyar da 'yan baya ya kawo maka cewa in za a salla maza da mata ya ake yi za a sa maza a gaba gaban liman mata zuwa alƙibla haka ya samu ruwaya wadda usman haka ya yi abdullahi bin haka ya yi abu haka yi ya kawo maka hujja ya kawo maka kan wannan mas'ala ta jiyar gawa a gaban liman ya kawo maka ta yadda ake sallama وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يسلي الرجل على الجنازة إلا هو طاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يسلي على ولد الزنا أمي نعم أبدا كنا يكسو يكاو na maganar sallah ta gawa duk da cewa arwalla ce kai duk da cewa sallah ce ta gawa amma ita ma irin sauran salloli ne ba su bambanci da sauran sallah da akwai masu ganin cewa ai kurin tunda addu'a ce ba ta bukata arwallah ne haka cikin su mamu sha'abi cikin malamin gabata ta biyai akwai zaune ra'ayi ne tunda addu'a ce mai kayan sa ya ji arwallah in ta sallah to ne so ka maka magana cewa kuma haka mun ga akwai ruwaya tabbatatta cikin sai musulun wanda ran sa ya ce laqabullahu salatan lahu tayyib man laqabullahu salatan bighayr tuhur wannan abin da ne Allah bai karɓa sallah da arwalla tun an kira sallah kenan sallah ce ko ta gawa ce kuma Allah bai karɓa sallah da arwalla mana hada tsaki kenan akan haka shine magana dan saka ji wata magana daga wanda wajen wani ya ce maka ai gawa addu'a ce me yasa ta yi arwalla sai muka nan baba kuma hujja akwai ruwayi daban cewa annabi ya ce ba karɓa sallah sai da tsarki tun da ko sallah gawa sallah ce kenan kuwa ba a yin ta sai da arwalla shine imam malikin baya karuwa ta abdullaban umar iya ibn umar yake cewa ba a sallah mutum kai sallah akan gawa sai da tsarki kuma shi ya kace shi imam malik ya ce imam malik iya bayanin cewa lam ar alim alim bai taba ga ɗaya cikin mahal ilimi shi imam malik wanda cewa yake kin sallar a ce ai wannan dan zuwa ne ba mai sallah ko shi taba ga ba malamin magana ba wanda ba wanda taba wannan magana kenan kuma kaji a wajen wani ra'ayi ne ba shi wani alaka da magana sallah kan shi ɗan zana da uwa uwa shi ko akwai shi kamar imamu tsakani ma kawatar ruwa lamun samun sanadin ta iya ce manzo Allah ma ya sallah ga wata wani ɗan zana da uwa shi annabi ya musalla to duk da dai shi dai mana abun babu wani hani da ya zo wanda za a hana dan ɗan zana a ce ba mai sallah ko wata shi ta ahe shi babu wannan magana kuma ko da haddi aka yi wannan laifi daban duk ai ba ka hurce bane ba ka hurci da ta ba mutum sallah laihi bi hana a mutum sallah illa abin da ake magana in mutum ya tabbata wani fasiki ne to manyan gari sanannu ba sa zuwa sallah amma za su sauran mutane wanda dai ba ba da sa suke manyan mutane sai a so su musulmi sallah annabi annabi kai ki sallah ga wasu mutane amma zai na sallah ba shine bai amma ta ku sallah irin masu bashi da irin masu mai laifi haka annabi zai zai ki sallah amma ba dan ba ya hana a mushi ne bai to kashe wani ake cewa kenan idan irin wannan mutane mutum ba su ki ko zai mai asan salar mai laifi in ya mutu ba san kowa ya je manyan su je ya su je mutane gama garin mutane su je wanda zai ba su ba ce ba wani ne a gani sai su mai sallah su sarki faralla amma ba karama shi irin sauran mutane sai ba gaban misali kamar umar bin khattab kai wannan kamar umar duk da an san da munafiki asali tushe aka munafiki ne kawuri ne to amma mu ba ma mishi hukunci mun cike kawuri ne munafiki ne iya sallah da mu iya azumi iya komi amma iya nan munafiki kawuri ne a wajen Allah amma a wajen mutane musulmi yake muna sallah da shi muna azumi da shi muna komi da shi ka ce mai kawuri baka hujja furshi yadda yake kuka kanan shi Allah ko Allah bai da hukunci illa in kai ka san halin shi a boye da abin da yake na wani yarda ne ba kai ba da da shi tana ka san halin shi tana ba mutum kike bane ba Umar bin Khattab ya san da wani mutane mu ayyana da annabi ya ayyana su wannan duk muna kai ne a lokaci guda an samu tasirwa ta buka ne wanda wasu cikin munafukai su wajen sha wani abu sha aku ce ruwa sha kaza suka zo ji suke ba za a iya barci a inda yake suka lababo cikin dare suka zo kashe annabi sallama kayan su zama Allah yana sai annabi ya labarin ya tashi sai ga sun zo a cikin tawaga yaki ba ta musulmi sai ga sun zo sun yi kagula sun sirriye kansu suna rawani sirriye kansu sun zo mu zala da shi sai suka juya sai mazala ya ce ma ya ce ma huzaifa wannan sun zo su kashe ne ya ce da wane ne da wane da wane da wane da wane da wane da wane suka zo su kashe ne allah kan da sun koma kuma cikin da su aka ta yaƙi ba na musulunci na kamare amma da baƙi da su kuma sai fa kyale bai bazau shi kaga sai bai bazau bai bazau dai sai da abubuwa da annabi na wannan wakan annabi sa hodi ya ga zai ba na cikin da annabi yake sirri da shi annabi ya koya sirri da shi bai boli gashi ya san su sai wannan munafikai ne kuma cikin komai yake su komai da masu ai sallah ai koyi ba ta wace ba za a kore su wannan buku cikin munafikai ne ku mun kore ku shi na ya hadarin da kika matsala koren mutum a kungiya ya cika gira a cikin kungiya ya sha a koruwa ne shi ke nan fitar da koru yana wa gani fitina duk da kai kora ta fitina komin shi kuke yi komin shi kuke halaka ne halaka ne masha Allah da gawo da ya koma na dawo ya ka cewa da bukari fuskar gaskiya su ka fuzai ba da fata fuzai shi da ya koma kote da abin da ke da shi duka halaka ne amma da koma kote su kan fuzai ba ce matsala ce kuma da abin da wasu kuma yadda zai don cikin koki ba san ba san kora ba san kuma ba san kora ba sai na musa su ne ta matsala da kace korwa ne to ya ga ga ga matsala ya sa matsala kun shi zake matsala ta koran mutu a kungiya kun san shi ko ko shi da shi haka nan kun ku hakuri da halin shi ko da kun kore shi to ku fitina ka annabi ya san sai ya san amma bai taba cewa kai kwanin ku tayi ko ka kwara sallah wajen mu ku tayin goku ka kwara wajen mu a kyalisi yayi komai da su ake cikin jama'a a sirri rihe wata ruwa sun ce rasu da wani mutane a sa nubaci a saboda yan waje da kullum su a kare hulkar musulunci ka kame abin da kame aibu suka matsala ya ce abin da yana shi kashe wasu da cikin haukai don wanda suke gehi rashin muhammadu yana kashe mahasa abin shi ba kuma mahallin ciki ba kashe wake ba sa da abin da kusa da abin da ga musu ha kenan mutum ko da ka gano tsayin shi kace ka kore shi bar shi da halin shi ko da kai ka san cikin a zama lahiya ko Allah mai gurci ai shi Allah san tsayin shi ko a shi kenan ba ai da Allah yake wa shi Allah kan munafiki mu kawuri ne ke dukkan munafiki kawuri ne ko kan gariya amma mu a wajen mu shi ta umru na kada lokacin da abenisa an daga kuma ga Allah aka zo za a mutun ya mutu za mu sallah kuma ya tambaya akwai Yusuf a wurin sallah an ce ba zai wasu ba ya zama shi amma ga bai hana ba mai sallah amma shi bai zuwa daga ya yanci ba ku zai ba ya zama shi gida kuma shi kan shi umar abin da ya bashi tsoro kan wannan annabi ya karci anya ce zai ba bane cikin su ko anya ko zai ba Allah annabi ga bai sai lansa ba ya mutsa ba zai ba to zai ba ya gani in yace ga alamun tambaye wata ran za a gano munafikin tun da kace na ce maka baka zuwa shi ke zuwa mun hauki zuwa an kai ka zuwa ba hauki mun ba kai ba kai bane ba a wani yazo a wata mun hauki yazo kiran na hauki shine shi wa annabi ya ce boye shi sa ce Umar daga kai bana bana wani bayanin kowa kai baka ciki sai ce alhamdulillah eh wani da wani Umar ya zo ka ce shi ma ya tafi da kai ya cikin lazu kenan eh mutum a bar shi da yanda yake zahirin shi to kenan dillayin mutum inda iya sallah cikin ku yake yi bana da ya bayyana kawurcin shi to za ku mai sallah ku bar shi tsakanin shi da Allah ku je ku ji abin da ke kan na zahirin mai sallah shi kenan kan faɗi ne shi da Allah annabi ya ma ubay bin ka'ab wannan wannan abdullah bin ubay bin salul shugaban abu na kama shi shugaba abu na kama shine shugaba na munafika a Madina amma annabi ya mai sallah hadda riga annabi ba ba tashi sai ya tambaya kada uba a bai annabi ya kuce tuwa shi ba shi aka kama shi me me ta mishi amma ba na mu'amala dace nan sai sa al'umma annabi ya bada hay mai sallah kuma wanda har Umar yazo ya tsaya ya tsaya rasulullahi zaka mai sallah annabi turi Umar ya kuma ta rasulullahi kan mai sallah mun ga kaza kaza abubuwan dai ka abubuwan dai ahidi kan mai sallah rasulullahi ya turi Umar to amma lokacin nan bayan aya ta sabko Allah subhanahu wa ya ba mu mun cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada la tu mala kabari nan kabul billah kuma to kabirun ko sun kafa cewa manzon shi kenan a da da da ka ƙara tsaye ka ka ƙara sallah cikin ka ƙara mu sallah kenan da annabi amma sun kai ƙara mu hawji sallah daga don sun kira mu hawji ne bayanin sallah ba la tusalli ala ahadin minhum mata abada la tu mala kabari kakka mai sallah kun kakka tsaya kan kabarin shi kaga annabi abu yake ma masu imani ko musu sallah ya tsaya kan kabarin su musu addu'a sunna kenan qur'ani sunna sun kawo tsayuwa ake akan kabari ayi addu'a haka ma manzo Allah kashe kaiwa munafikai ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره kina tsayuwa yake da ya caka kenan amma dan gargajiya ta warka mutane ka tsaya sana sana da wani ya ce ga zai gunna wani kana tsayuwa baka ce baka ce bishi tashi amma ce wai ka zantsara kun Allah kudu ya sha al'ada kun zarge mutane har da lahi ana kallon da sha tsaya ko sawa addini ne bayan Qur'ani sunna haka suka kawo amma maki har ruwayoyi suka zo marasa tushe ingantattu marasa inganci kan kan kan Abdullahi ko su ma da zakati babu zaka magana magana da ka wajen aka tsugunne a tsaye manzo Allah yake haka safin suke ko ziyara ka tsaye yake amma mutane kullum al'ada ta sama mai mutane kuma su kuma da shi tsoron Allah dan kuma ko da ku tsare a fatan yake sunna sai sun bata abin kan tawili a kuma su haka suke a garin su ya an kawo wai dalili haka tsugunna kur kuma kuma a yabon a maki a aiban ta tsayuwar sai su ba ka suke ba ba sai bai ba an ci tsayuwa ke yi kuma kun ka abu sunna wai kun suna adawa da ahlus sunna kun sai sai adawa da sunna gaba daya haka ne ma wallahi abin da hewa hinda da mutum yana abin da babu ba ma kurin nan tsaurin wannan lalaci kur rike al'ada an kun kun an wani kuma da yi ma aka yi ahlus sunna kawa Allah ba ka da matsalar ce ai shi yace ai haka yake yi kuma gashi nan cikin mulkul maram masu mulkul maram hadisin Usman bin Affan da mazala ya kare za ka kamar da mai kama da kabari ka an kare bin nan yake da dole tsugun ya tsaya kuma ce kuma ku rika mai gafara ta Allah kuma ta gafari tsayuwa ake ka kabarin shi akwai ha tsugun na da har da helo wani wa za ki ya su ya koyo sa igiya wai wani ɗan dawa ne su a mara yawa sa helo a yi kururu a kurta wai shi ne wai makariya ce wakari kabari ne Allah ke lalaramu da al'ada wallahi su suka ce da'ul qudal ba da'ul qudal bid'a musu ta dawo da ta sami har warkiya iya kace Allah Allah mun tsaye da bid'a Allah Allah mun tsaye ya kallo ko yayin halaka ko yake hada da sunna sai ba ma ja fi dafn al-mayit abinda yazo akan binne mamaciya ake binnewa ko abinda ke mas'ala da binna حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفضالا لا يؤمهم أحد فقال الناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبيقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكان الذي توفي فيه فغفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل هو عليه صلى الله عليه وسلم abin da yake ruwayar cewa manzana sallallahu alaihi wasallam tuwufe yamin da sinin Allah mai cikawa a ranar litin bayan dagawa rana don a ran nan ma ya ce da asuba sallar asuba duk ya yi jima a kwance bai hutawa abu ya yi zagi a radda zai rasu da sahi da wadace da haltsi ya huto suna sun sahu an yi kabbara sallar asuba sai ɗago labule ya kalle su yi murmushin dariya abubakar da haisha da baya ya mai ishara ya tsaya inda yake ya tsaya inda yake kai wuta sai ya koma lokacin nan an jima hata abubakar a wurin musu da kusan tara hankalinsu ganin ya hutu hayarin murmushin dariya da kan shi ya hutu ba kashi haka yi ba sai a kwarai suka fara munana da jin daɗi annabi ya sani shi da aka ƙari sallar asuba a ranar litinin abubakar sai ce gidan shi da yake sana kamar ta unguwa cikin madina ya ce ya kwamni ya kai ma iyalai da ziyara ya tsaye na aka hanyar dawo allah da suka ranar litinin ya ce ya yi an binne shi ranar talata tunan matsa'alar ranar talata akwai manganu na malamai illa abin da ya shahara ya tabbata talatal ba da wuni ba ne ba a shanta yau da arbi'a wasu kayi na arabiya su kayi musulsa to talata ran talata ne amma da dare kenan wunin da ta daren laraba aka binne shi wannan yaya aka yi ya ce wa sallar nasu alaihi afdala mutane sun mai sallah ba san ba ba ba limin guda wannan su yi group su yi wannan zo su haka aka kai dan ba rashin ba shugaba ba shugaba ba shi yasa akwai matsalar da aka samu kayi a kawai shugabanci waye imam ka ce ka ba an kawo mutane zaka limanci ka kare liman gaba da imam to kenan sallah shi ta gawa annabi sallah ɗaya da aka mishi ba ba yi ba sallah ta gaba ɗaya jama'a jama'a kai la yu'um alkul jama'a ba wanda ya limanci ya mai sallah jama'a daban daban guru guru akai kowa zai ku zo ku ku zo ku ku zo ku ku da aka sai to yanzu magana ta binnewa ya za a yi an samu kidan sakani ya ina za a binne shi fa qala nasu yudfanu inda al-munzar shawara ta ake wasu ci a abinda shi a jami'in wajen shi wa qala akharun wani ka ci a yudfanu bil bil baqi a kashe baqi kabarin na madina a yau na baqi ana cikin wannan tattauna ba a kare ba kan tattauna ina za a binne shi fa ja abubakar siddiq sai abubakar ya zo yanzu ana neman wuta kowa ga wannan sun ce na musu to za a rabar gima sai ya ce musu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma dufina nabiyyun qad illa fi makanin da tuwasi fi yace naji da kudin shi kenan naji manzon sallallahu alaihi wasallama iya cewa ba a taba binne wani annabi ba tunda ake sai wurin da Allah mai cikawa anan ake binne shi nan ne kenan wurin da ya mutu a nan za a binne shi wannan abin da aka yi kwa ya ce fahufira laufi aka mai kabari a nan ɗakin da allah bai cika wa ɗakin aisha radiyallahu anha yanzu kenan dai hujja ta binne alama a cikin wannan ɗaki gidan aisha ga dalili kuma wannan cewa haka allah ya ƙaddara ma annabawa kuma annabin haka ya hudu ba a binne shi ba a cikin masallaci yadda wasu suke kawowa suna binne shi wannan a cikin masallaci a wurin mimbari wani wuri ma daidai wanda ake dakace suka cewa wannan mihraba kina mihrab a manzo Allah ga dalili kuma a lokacin nan ba masallaci bane ba ɗakin Aisha ne yau da gobe yau da gobe ne ƙari da ake na masallaci da ana ƙarin bayan alƙibla inda kullum ƙarin da ake yana wajen kabarin a waje ba a shiga cikin shi ba haka aka yi ta yi zamani mai tsawo daga baya wasu sarakuna suka ga kurin shi ma a cikin masallacin amma asali bai cikin masallaci ina tuni wani cikin malaman harami na madina iya wani ya kawo tambayin me yasa ga kabar manzon Allah a cikin masallaci bayan mun ji kuma annabi ya ce ba abin ne mutum a masallaci ya la'anci yahudawa sauran yan kwanaki uku ne kan Allah cikawa Allah ya tsina annabi ya tsina masa albarka dalilin suna binne annaba sa cikin masallataya ya aka yi ga kabar annaba cikin masallaci ya ga wani malami cikin masu wa'azi yace mutane kullum ku rika lura da sun suka tafi irwaƙe halin da ake ciki a kodin abu da ya ce tsarin wanda muke sa wani abu ya wakana ko da ba haka ake so ba kun ba don ba shari'a ta da shi ita kuna wannan magana ya ce yanzu kuna labari wani lokaci hukumomin saudiya yadda ake zuwa ana wa annabi ana rukunshi ana waye suka sa wani hijabi aka hasa shiga wajen gaba daya aka yi ca kan saudiya ta hana masu san zuwa masallaci gaba ta hana ziyarar kabari gaba daya aka yi masu ca wadda iran gaba da maka zaɗa abu sai da dole da gudu na abu su mutane suka haka nan da shawarar malamai ce ganin yadda mutane suke a kabar na abin da bai dace ba ya ce ina yanzu kuka ce wannan kabarin yau a ce an hudda shi daga ko abin a ce haka aka su ana yi a ce an hana zuwa wurin ko a hudda ya to na da hudda shi to ne ya za a hudu ko za a yi a takaice ne kawo da lalace wani abubuwan kabuce misali wa ajina dali hatta ka misalin kula da su kwalliya da ado da ake yi a masallaci a masallaci irin mayan ado duk kwalliya ka baka yi wani kasar madina ko na maka a yau in dai kwalliya ce a gini an da maka ta kare ko madina ko kwalliya ta gini ne annabi ya ta kai ba ya ana yi kuma ya hudu karar cewa idza zawaqatum idza nakata idza halutu masahibukum idza zawaqata masajidakum uludu masahibukum fadmar alaikum ya ga sahabbai idza zawaqata masajidakum idan kun kawata al masallatayen ku hulutu masahibukum kuka wada qur'ani ado wanda nake yanzu daga ado kamar asajidiya kamar kamar zinariya ko azurwa da sa walqiya ko annabi ya faɗi tun da rashi in aka waye gari musulmi sun suna wa masallaci kwalliya kuna ma kan kwalliya ce fadimar alaikum kuma ku rushe rushe ku tazo haka yi sai rushe ku tazo da kuma waye gari kuka alƙawa da masallatai ya kuka alƙawa da qur'anai ita rushe ku tazo kuma abin haka ke ai ba kana take ka ce da wa qur'ani masallaci kwalliya na Madina da kace shi kin dai ne shi a mai kyau ba haka bane ba shi wata wata makarici ya zo zaka ce annabi ya bata qur'ani wa da ado kullu kullu annabi bata qur'ani wata alaga zaka yaje zaka yaje wai mutane duk mutan kalli hada ba abura hada ba da ba ana ba da wai qur'ani annabi bata wani ya bawo wata jiji ce wani san wani wani qur'ani dinariya wa annabi bata shi ba bakare ya ita mara ki furo ita mara ci a takaice dai kenan ana abu ba dan ba wasu sarakuna sun yi kenan asali da masallacin Madina ke kabar manzo Allah a waje yake ba cike yake ba kenan yau da gobe ne wasu sarakuna suka mai da kabar yau tsakan masallaci ba da ka iya ba dama wai haka ne manzo Allah ya ce asali da abin cikin daki ne to yanzu da kenan da suka yi wannan shawara Abubakar ka hujja suka sabani ko to ga hujja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk annabin da ya mutu ana bin shi inda ya mutu aka yi kabari a nan akan gadon shi aka binne shi to yanzu a cikin wannan abin da ya wakana magana binnewa magana wanka ya ce falamma kana inda gusulihi a radu na za a kamisi lokacin suka so su wanke shi sun so su gudda mai riga irin ake sauran mutane fasami'u sautan ya ƙoto sai suka wata murya tana cewa la tanzihu da kamis wata ruwaya abin da fasar da cewa muna cikin tattaunawa ya zan mushi sai muka ji kawan barci ya ɗauke mu muna cikin barci barci indo hulkar ke mana ganin gida ne sai wani an ce gurin ikusulu su kamis wata latar su kamis kakku hudda kakku hudda da kayan shi wata ce lamiri manuwa musamman wane ne sakar wata ruwaya mara tushe cewa wani suka aka suka magana sai aka sallama wane ne hajjiri ne da annabi iliyas suka zo binne shi suka musu bayanin kaza kaza kaza za a yi dole abu na bai da tushe ba da wani abu da ya inganta kan wannan hadir da iliyar ba su zo binne nan sazar ma ba wani abu da tabbata kan shi ba wani abu kamar kuma cewa duk hira ce mun a takaice da gurin ba wani abu da tabbata kan magana manzo Allah bai bukata annabi iliyas ya zo ko kada da binne shi bai bukata ya zo binne shi a dazara kullun da abu ne kawo kullun da sunan sa annabi kuma awa annabi ƙarya kenan yanzu dai gashi abin da aka yi musu kurin la tanzi'ul qamis kakku hudu ridar shi kenan kuwa ce falam za'al qamis dan kuwa ba hudu rigar ba aka nuna kan shi wa ghusilahu alayhi sallama aka mai wanka ana zuba ruwa a saman riga ana wanke haka aka mishi ba a sa ba hudu mai kaya ba irin na hudawa sauran mutane sai وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة كما دي كمان دا بك بيان دي وانا رواية تا انغانتا حديث سيد دنيا انغانتا وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول ما عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم abinda ke ce da aka ne falhad rasul da sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kenan na asali shan bin urwa ke cewa urwa baban shi ke bashi labari a madina lokacin annabi Allah ya tukawa a madina mutum biyu ne masu ginin harami mutum biyu ne suke gina rami a hadu huma yalhad ɗaya lahad yake yi wanda ake yin rami ƙasa a yi loto jikin alƙibla a yi kurta a yi rami yanzu a sa mutum a ciki a jikin katangal alƙibla shi da lahad sai a kawo birgi sai a gidda a kare ƙohon wannan ramin na ƙasa kun yi a zubo ƙasa da kusan kun gaba kun zuzu ba wani sa'i cewa komi kurin ɗan birgi za a sa kurin a kare ƙohon ta wancan ramin kun yi a zubo ƙasa kurin haka a zubo ƙasa a sama shi ne lahad ana irin wannan wurin da yake mai ƙwari bin rushewa don mai tafshi bai yiwa da an taka da kenan da ka zuba ƙasar mutumin ya gehe an gadi ba shi inda yake zuba ƙasar tarin ƙasar zuba na wage a gehe yake shi lahad shi kuma namu ashir ashir wannan namu shi ne ake alakakon a yi ɗiya a ɗora itace a ɗora ƙasa a sama ma gadi ba gaskiya wanda mutum yin zai halka zai sakin tashi namu ya yi sakin tashi wai wacce aka halka galga ba wani mutum yana damar lotu a zaka dawo lafi da aka tura su da kuma da musamman abin babu wani a sama ko da ƙasa ce dam ni da ka motsa maka zama wani abu amma wani idan ka motsa ita ya motsa aka yi ƙarƙashin mutum ya ci sai da aka wasu ba su mai lahar gaskiya da wuya mutum ya motsa ƙasa ala ya zai ka yi da gurin duk ana samu ana samu suna ana fitar ana hudu su bayan sun mutum da mutum su ce bayana kenan dai annabi sallallahu kenan an mai lahadu kun haka Allah zaba mishi mutum bi suke yi aka shawara to yanzu wanne ne za a yi a ta kun zo wanda har zawa kun shi zai a tura su zo duk wanda har zawa kun shi zai mai lahadi ya zo shi zai bi shakka shi zai sai ta kenan duka wannan biyan babu wani aibu kansu duk wanda aka yi ko a yi lahadi ko a shakkin ba mu da kanshi وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرزين تتي أم سلمة متى أم سلمة تتي بنقصك سلمة الله ما يجيكوا هذا نجي قارن دقا دقا معنا أبن ذاك katara biyu amma ruwa da ba ta inganta ba a jisun mai inganta ba nan faja allazi alhaji na yi shi na yi bayani ma da ce ya kenan da suka ce wanda ya hana zuwa zan ake shi ko faja allazi alhaji sai mai lahadin ya zo kenan shi har zawa falhadi da zuzana masu yawa annabi lahadi shi kenan mai biyar ne aka ce duwanda ya zo shi zai aiki sai mai lahadi ya zo falhadi da sura sallama da sura sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo yawa manzo Allah lahadi hadis kenan mi shakka da mai lahadi duwanda ya zo zai sai mai lahadi ya zo ya manzo Allah lahadi kenan kabari wanda ake tona kadar kibla sa mutum shi aka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ne ne ban karanta nasu mago to shi kuma wannan na ummu salama sai mata kaskar manzo Allah Allah mai tuka ba sai su karin daga ana sarar ana sarar rabi amma ruwa da bata inganta hadisin da yake wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna ashta zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat ra'aytu thalathata aqmar saqatna fi hujrati فقصصت رؤياي على ابي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها نعم أبدا يوى كان عائشة رضي الله عنها تامولكي تشي تامولكي ta ga wata uku sun haɗo cikin ɗakinta wata uku sun haɗo ɗakinta ta ce faƙasastu ru'iyaya ala abubakar sadiq sai na ba abin ka abubakar sai na gama abubakar sadiq ga mulki da ne a wata an ce bai ba ta ba amsa ta mulkinta kudin ya ji dai ga mulkin na mulkin wata uku sun haɗo ɗakina ya ƙyalita bai ce mata koyu ba a mata ba jawabi hata abubakar siddiq iya fasara muhulki dan ganin akwai wata na cikin sahih bukhari ne wanda wani ya zo ya rasulullah na mulki kaza na gani kabaki a saman hadir hadir a saman girgije da wata zumuwa tana wadawa wata iya ta zo tama wata kaza kaza kaza take bayani sai abubakar ya rasulullah Allah ka bani mai fasara ka bani fasara mishi an bace ka fasara mishi ai wannan kabakin da kaga wannan girgijen qur'ani ne wannan zumuwa a wani ce wannan wani qur'ani wannan yake yake qur'ani ce waye tabi hadisi kare kaba da ya kare to Allah ce mishi asabta ba'dan wa akata ba'dan ka samu ba samu wani ba ka samu wani a mulkin naka fatar daka ko ba ka samu wani ba asabta ba'dan to kenan anan kan waye dan Abubakar Siddiq ya mu yi zuri da wani a gaban manzo ya musulmi amma annabi ce ka samu wani ba ka samu wani ba kenan kaga mulki ba shi da kan manzala da kai yake fatara gangare da kanta fata bayan shi dole baka kuran kamin da manka tari ne an ga tari to babu kat kan shi da suke magana babu kat wallahi na ga ayyuka abin da ilahi kan mulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mulki ne kullu akwai mulki na bushara daga Allah akwai mulki na abin da ranka ke sakawa ka saba ranka akwai mulki kuma kun shi ɗan shaɗan da ya tara ma hankali gwar ana wata wani uku na suna mulki guda uku imma na bushara daga Allah imma na shaɗan imma zuciya ga dama kullum ta saka abin so kai ka zaɓar ka saka wani abu a cikin ranka to wannan wa zai ware ce ma wannan kaza ne a yanzu sai sai ce mana wanda ya yi muhulikin alkhairi ya yi bushara ga masoyin shi in kai mugun muhuliki misali kana shan kashi ko ana ja ga su a sa a wutar ƙaryar sa ka kana ja an kai ce mulki mar daɗi ce da ka halaka ka karanta a uzu bila min shitan su tubka tuwa su uku bangaren ka nagu ce ma mai da cutarwa bai samun ka suna kun ga wuta kun ga wuta da wani fasara kun na haka shi ne akwai abin da ranka ke saƙawa wata ta mun tambayar ta bayar Allah ita kullum tana mulkin kullum tana shayar da yaro tana mulkin saduwa da namiji da ba nata ba an ce mata za mata rukuya aljani ne ta ce ruwa babu wani aljani to tambayar ta ne shekar ki nawa ta ce min kaza a kwanar sai bata armi ta ce yana ki kasa mulki shekar ki shida nawa kina san ɗaya kina san ayyuwa kuma ga kwanar da zama samun jako duk wace ta san samun ɗako shekar ki shida nawa shida wani abu ba ta samu miji ba ka ɗauka abin da ta kanta tana son samun namiji ta samu ɗaya ta ba ta samu ɗaya da kowa ita kun babu wata ba wani alkabi girku ya komi kwanar da shi da suke lai kilau ɗabi'a ɗan adam ce in yi balaga iya mulki na mulki ya mutuna ba wani alkabi ba wata riko ya ba kabu girku ya komi lai kilau kurin kiwa da alawa baki namiji na kwarai kurin ki arziki ba zai zama ba wani ba zai wani alkabi kan kan zai an mata fasara ku Allah sau ya kusa kusu alkalar da yawa balle yaro na fahimta mutane jin shigo mulki na wani makon cikin aljani ne ta mulki ta kayan aljani tana ga aljani cikin mutum wanda ya balaga ɗabi'a da harin ce ba in yi mulki in yi balaga ya mulki bai arme ba ɗabi'a ce ta mutum ba sai na namiji iyayi sai na mutum fasara cewa aljani ya arme ta ba wani an arma aljani kun ɗabi'a ce mutum kurin kowa ya yi Allah taimake mu daga ne kamata mu tsaya mun zo sai mu hukumar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته